أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu tashi akan fasali na biyar wato alfasul khamis khuluqul adali wal i'tidal wato fasali na biyar wanda zai yi mana magana akan wato ɗabi'a ta adalci da kuma daidaituwa musulunci ya wajabta wa musulmi ya yi adalci musulunci kuma bai ware ba bai ce wa musulmi ya adalci a kan musulmi bai bar wanda ba musulmi ba bai musulunci ka cokam ya sa musulmi ya adalci a kan kowa da kowa a kan dabbobi ma musulunci ya ce musulmi ya adalci da haka adalci ɗabi'a ce wanda musulunci ya umarce mu da shi kuma wanda yake so Allah ya so shi to sai ya kiyaye adalci domin Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Allah ya samu a ciki bismillahir rahmanir rahim al muslim yara anna al adla bi ma'anahu al am min awjab al wajibat wa alzamiha إذ أمر الله تعالى به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأخبر تعالى أنه يحب أهله في قوله وأقصدوا إن الله يحب المقصدين والإقصاد العدل والمقصدون العادلون وأمر به وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه ويتهذا العدل في كل شأنه حتى يكون العدل خلقا له ووصفا لا ينفك عنه وتصدر عنه أقواله وأعماله آدلة بعيدة من الهيف والظلم والجور ويجزي بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو, أو دنيا ويستجب ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه إذ أخبر تعالى أنه يحب المقصدين وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرامتهم عند ربهم بقوله إن وإن المقصدين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهله وأهليهم وما ولوا وقال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه ما لا يتي مسلمي yana kallon adalci wato da ma'anarsa na kasokam kuma yana ɗaukan adalci wani aiki ne na wajibi daga cikin ayyuka na wajibai da Allah ya ɗora masa wato ba wai na ga dama na adalci na ga dama na ƙi ba ba wai musahabi ne kai a a'a dole Allah ya wajabta ma kai zama mai adalci saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni da yin haka a cikin alkurani Allah yake cewa Allah yana umarni da adalci da kyautayi Allah yana umarni da a kyautata wa ƴan uwa makusanta ƴan uwa makusanta sannan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa yana son masu yin adalci Allah ya ce ku yi adalci Allah na son masu adalci shi kuma adalcin nan wato shine iktisad in an ce iktisad ma'adarsa shine adalci masu almuqsiruna shine al'aduluna su ne masu adalci sana Allah madaukakin sarki ya umarni da shi ayi adalci a zance magana sana ayi adalci a hukunci kowanne umarnin Allah ne ka yi wa mutum adalci in kuna magana da shi ka san wani in yana magana bai da adalci sai kwaba magana baka yi bai ce ka yi ya faɗi magana baka faɗa bai ce ka faɗa wannan rashin adalci yawa da haka ba ma magana wai shari'a ba dama an fi gane rashin adalci a shari'a kayana ne sai a ce ba nawa bane kaga an yi min rashin adalci misali haƙina ne a ce ba nawa bane an yi min rashin adalci to sauran rashin adalci biyu yana biyo baya a wajen zance mutum in zai faɗa magana ya yi adalci ya faɗi ta ta gaskiya yadda take shi yasa shari'ar musulunci akwai wasu shaidu wato wanda wajen ba da shaida musulunci ya ce a rufa wa mutane asiri amma wajen shaida musamman irin shaidan aure bai ce a rufa wa mutane asiri ba idan amma kuma bai saka kaje kana ba ruwanka na ba ruwanka kaje ka shiga abin da ba ruwanka ba shi ma musulunci bai da ba amma duk lokacin da aka neme ka cewa ne da Allah zo mana na mun ga kai abokin wane ne kuma ya zo yana neman yar mu dan Allah ya ya dabi'unsa suke ne an gane wannan to ya zama wajibi kai adalci ka ce ai gaskiya mutumin kirki sallah ba ta wuce shi na ko duk abin da ka sani na kirki ka faɗa a ce kai ai gagarumin barawo misali nake a misali tun da ka tabbata har da Allah kuma Allah zai tsaye da kai ka tabbatar shi barawo ne dan kai ka sani eh dama ba wai ka faɗa ya wuce bane ai duk abin da ka faɗa za ka maimaita shi gaban Allah ai eh haizu ba wai magana ka yi an wuce ba ne ba a wuce ba ai shi yasa ka faɗa abin da gaban Allah ma za ka nanata yanda ka faɗan nan haka yake haka yake ya Allah ya san ka san haka yake so ba maganan zalunci a ciki sanan Allah madaukakin sarki yace Allah yana umartar ku kuma yi da amanoni zuwa ga masu su sanan idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci saboda haka ne musulunci ya umarni a yi adalci wajen magana kuma a yi adalci wajen hukunci mutum zai kokari ya kirdado na adalci duk lokacin da wani abu ya kama har ya zama mai adalci wajen ɗabi'unsa siffarsa ta zama siffa na mai adalci ya zama wajen zantutukan shi akwai adalci wajen ayyukan shi akwai adalci ya zama zantutukan shi babu wato ƙetare iyaka da zalunci a ciki babu wato cuta da zalunci da ƙetare iyaka a ciki ya wayi gari mutum ya zama mai adalci wato son zuciya ba ta daukansa sanan sha'awa ba ta sa ya yi zalunci sanan duniya ba za ta ja shi ba shi ma ya yi zalunci sanan idan mutum ya samu wannan ɗabi'un to zai samu soyayyar Allah Allah maɗaukacin sarki zai so shi zai samu yarda Allah zai samu girmamawa ta Allah zai samu ni'imomin Allah saboda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya gama magana yake yana son masu adalci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kan matsayi na masu adalci ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsidina indallahi ala manabira min nur masu adalci ranar tashin alkiyama suna da wasu mimbarori tanti tanti aka yi musu a sama na haske ana da gobe tashin alkiyama su suna cikin mumbari na haske an ajiye su wata ruwaya ba wannan hadisi ba mazala sallata ya ce har mutane suna cewa ya ubangiji suwaye waɗanta ne annabawa suna cewa suwaye ne ce ga mu ga mu anan ga waɗannan anan to su ne masu adalci suna cikin masu akwai wani hadisi da ya faɗi wasu mutane wanda su ma Allah zai sanya su ya musu waje na musamman keɓantacce su ma annaba suna tambaya ya ubangiji su haye waɗancan ga shahidai a nan ga salihai a nan ga kowa a nan sai Allah ya ce musu waɗancan su ne mutanen da Allah yake biya wa wato suke biya wa bayi na bukata a duniya wato idan Allah ya yi so ya biya wa bawa bukata sai ya biya mishi bukata ta hannunsu ka san Allah ya dauke ka ya mai da kai ma'aikacinsa rahamar Allah ce eh Allah ne yake mai da mutane su zama ma'aikatansa wato suna yi wa Allah yake wa mutane amma sai yana yi ta hannunsu idan bayan Allah na da kuka sai su kawo sai su share musu hawaye waye share musu hawaye Allah amma ta hannunsu akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a cikin mutane ma akwai musamman waɗanda Allah yake zaben su sai ba su dukiya sai ba su arziki Allah ya musu haka ne kawai don su taimaki bayinsa ba wani dalili da ma hadisi yayi da idan suka ki sai Allah ya kwaci sai kwaci sai ba wanda za su dama aiki ne tunda ba za su ba na dama na Allah ne shi yasa arziki Allah yake bayarwa kuma in za ka roƙa ka roƙi Allah Allah ka bamu shi yasa yanda zai baka shi yasa yanda zai baka eh abinda kawai mutum zai kara shi ne ya roƙi Allah ya bashi arziki mai amfani yau arzikin da ba zai raba shi da Allah arzikin da ba zai yi sanadiyar shigar sa wuta ba don in arziki ya yi wannan aiki ai mu abu ya lalace Allah ya kiyaye arziki ya zan shine sanadiyar mutum baya zuwa jam'in sallah wani arziki ya yi muni wani arziki bai yi ba Allah karka ba mu shi a'a wallahi ku ce amin sosai na babba addu'a ce ku ce amin yawa duk arzikin da zai yi sanadiyar mu shiga wuta Allah ta hana mu yawa wannan babba addu'a ce yawa duk kuma abin da zai zama mana alheri duniya da lahira Allah ka ba mu yawa to musulmi ya daure ya tare wannan addu'a eh Allah zai baka amma sai baka mai alheri sai baka wanda kana nan kana da matsayi a wajen Allah eh kana da kai samu abu arzikin naka ka ringa aikin Allah da shi ka gina lahirarka ka mori duniya ka mori lahira aka ga wannan ita ce riba ita ce fasar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amma in yaza addu'ar farko ce wa minan nasi ko mai yaqulu rabbana atina fid dunya na وما لهم في الآخرة من خلق أما باسو da komai lahira Allah ya kiyaye kaga wannan ita duniya ba ta yi ba haka in ta zo haka saboda ita kibtawa da bismillah ce ta kare kibtawa da bismillah yanzu yanzu labarai suke canzawa yanzu yanzu mutum na nan yanzu yanzu baya yau yana nan gobe baya nan shekaran nan na nan wata shekara baya nan ba wai shekara mai zuwa ba ma nan muna nan insha Allah kun ga amma dai haka abin yake Allah ya ba mu tsaron rai mai amfani ga azumi ya kusa Allah ya sa da mu za a yi eh to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan bayi masu adalci Allah zai sanya su akan mambari na haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke adalci a wajen hukuncin su da kuma duk abin da Allah ya ɗora musu nauyi na shugabanci suna adalci in an ce wannan shugabanci kaka tunano shugaban ƙasa ko gwamna ko a kai karan kanka akan matanka da 'ya'yanka tukuna kai ma shugaba ne na kowa shugaba ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi sai kullukum ra'i sai ce wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma duka za a tambaye ku kiwon da aka baku a gallade in kayi aure to ka zama mai ciwo akwai wanda Allah zai tambaye ka bare in ka aihu kana da yaya ka ga mai ciwo a'a shugabanci kuma kowane iri kai ne ciyaman na yan ataba na na gari kaza ko na waje kaza Allah zai tambaye ka duka yan ataban nan me ya same su me suka yi yaya suke kwana suke tashi kowa za a tambaye shi nashi sai kuma a zo a tambaye shugaban kasa gaba daya yan najeriya gaba daya ya muka kwana ya muka tashi duka a zo a tambayi gwamna mutanen state din shi ya suka kwana ya suka tashi sun yi ta abinci ko sun kwana da yunwa a zuwa tambayi ciyaman na local government ya mutanen local government din shi sun ci ya suka kwana sun kwana lafiya ko sun kwana cikin damuwa sun ci abinci ko ba su ba a zuwa tambayi kansila mutanen ward din shi ya suka kwana sun ci abinci ko ba su ba kamar yadda za a zo har kan mai gida a tambaye shi ya iyalansa haka nan haka nan haka abin yake a duniya ba ta da shugaba ko akwai shugaban duniya ne na so na Allah da layar duniya duka nashi ne yayi amma dai waya ce ga wani shine sai dai yan katsalandan akwai su na duniya shi yasa mutane suna ta kokarin san shugabanci musiba ce wallahi musiba ce babba mai zaman kanta eh shi yasa wanda suka san shi magabata da suka gabata idan aka ba mutum shugabanci kuka yake wallahi kuka da yawa an sha daure su akan sun kisi karɓi shugabanci da aka ba su za a sa mutum dole sai ya karɓa dole sai ya karba saboda sun san damuwar sun saki karba sai shugaban ya ce ai baka isa ba in ma halaka ce wato ni ne za ku tura na halaka kai ma zo ka shiga akwai wanda aka ba su gwamna haka aka ba su gwamna to yau fa in mutum ma bai samu gwaron shi ɓaci yake inda ya san da kai ma gode wa Allah wallahi da bai samu ba sai gode wa Allah da Allah ya hana shi saboda yanayi kuma haka nan duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka za a yi da ka shugabanci aiki ne waɗanda Allah ya ba su Allah ya taya su ruku Allah ya sa su yi adalci saboda in mafi adalci ba za su hadu da Allah wallahi Allah madaukake sarki duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ankwa za su tashi cikin sarka adalcin da suka yi zai kunkunce su adalci idan mutum ya adalci sai adalci zai kunce shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane guda bakwai Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa wato inuwar Allah madaukakin sarki wato saboda me saboda ana filin taron tashin alkiyama ba wannan inuwa ta inuwar arashin Allah sauran duk duniya a kwaye rana ranar kuma ba irin wannan ba masu ilimin sama za su gaya ma cewa ranar nan ba sama ba wannan sama take ba da mu da rana tsakaninmu da rana ya kai kilomita biyar na ba wanda ya san tsakaninmu da rana a to ni dai na san tsakanin mu da sama ta ɗaya ma tafiya shekara ɗari biyar ne to kuma ranar da kuke ganin ta ba a sama ta ɗaya take ba amma idan ta rana tashin kiyama ta zo Allah zai sauko da ita dab da kan mutane ko kun san rana ta fi girman duniya kana ganin ta kamar zaka sa aljihu ko in ta zo kasa kifa duniya za ta yi wannan duniyar to amma Allah zai sauko da ita ta zo kusa shi yasa ran tashin kiyama mutane za su yi gumi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi gumi ya ce kowa gwagwadon aikinsa wani gumi zai cika shi har ya zo ya ya kai ƙaurinsa wani ya kai gwiwarsa wani ya kai madaurin wandonsa wani ya kai ƙirjinsa wani ma gumi ya rufe shi to a wannan halin ne wasu Allah zai sanya su a inuwa Allah ya sa muna ciki su suna nan kawai suna cikin inuwa da bakwai kilomita ne? to kundi tsakaninmu da rana tana nisa to amma lokacin za ta zo daidai da kawuna Allah ya sa muna cikin inuwa to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ranan akwai wasu mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin wannan inuwa ana wannan wato san ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam na farko shine shugaba mai adalci shugaba mai adalci na biyu shine saurayi wanda ya rayu a cikin bauta Allah saurayi wanda ya rayu a cikin bauta Allah alhamdulillah kaga tamari a masallacin da yawa ko kuma dama haka a cikin rayuwa a cikin bauta Allah shine rayuwa ai akwai za ka ga wasu wurare dai shiriri ta sai ka ga mutum wai baya sallah ta ya girma sai ka shiga kasashen wato inda inda faransa tare nan nan kada za ka yi ta shan mamaki musulmai ne amma wani zai ce ma wai shi baya azumi wai bai kai shekara arba'in ba shekara arba'in wani kuma ba ya sallah wai bai aure ba ya dalilin sa kenan wai ai bai aure ban ka ce ba ka sallah ji ai ni ban yi aure ba wato sai an yi aure ake ake sallah ba kawai bane kuma rashin sanin addini ne eh ita sallah ba ruwanta da aure ba abin da hada ta da aure ko kai aure ko kai aure Allah madaukakin sarki ya ce ka tsaye da sallah to saurayin da ya rayu a cikin bautan Allah Allah madaukakin sarki zai sanya shi a cikin wannan inuwa Allah ka sanya mu a ciki sai ni mutum na uku mutumin da kullum zuciyarsa tana masallaci kullum zuciyarsa tana masallaci tana allake da masallaci ya ake nufi in yaje zai kwanta bacci tunaninsa yadda za a yi karya makara ya tashi yadda zai zo sallah asuba in ya bar asuba ya tafi kasuwa ko ya tafi aiki yana sabgarsa sha biyu na yi na yana duba agogo yana jiran sallah azhar sai masallaci da uku da rabi ta yi yana jiran la'asar ba ba komai a ran shi zai tunanin masallaci ka a yi la'asar baya ne haka nan magariba haka nan isha saboda yanzu ma muna zaune a cikin masallaci har isha wannan abun zuciya tana allake da masallaci to wannan ibada ce wanda Allah zai wa mutum sakamako eh da haka in ka ganka kullun kana zuwa masallaci ka gode Allah eh ka gode wa Allah Allah ne ya ma baiwa dan baiwa ce shi yanzu wani ma manta yake ana sallah sai ya ji kiran sallah gaba da shi ba ba a program din shi ma ba sallah eh sai ta kama ko kun sai za akwai samari wanda sai su wata shida ba su yi sallah ba ƴaƴan musulmi akwai wanda bakin san shi shi ya kusa shekara biyu bai yi sallah ba kuma yana nan kuma yana jira ya ala sala Allah kiyaye sai na mutum sai na uku kenan ko na hudu sai mutane guda biyu wanda suka yi ƙaunaci juna suka yi abota saboda Allah suka haɗu saboda Allah kuma rabuwa ta Allah ta raba su to kaga aboki na gaskiya ba abin da ke raba sai mutuwa shi yasa abokantaka addini ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lalle abokantaka addini ne da haka kowannen ku ya duba ya ga dawa zai aboki falyanzur ahadukum man yukhalid kowa ya duba saboda me duk inda abokin kai shiga farar zahira nan zaka shiga ai an gane yawa duk inda abokin ka ya samu shiga wataƙila kai darajar ka da aikin ka ma bai kai na abokin ka ba to sakamakon aikin kirkin abokin ka sai ka yi shi haka Allah zai wa da yawa wallazina amanu go wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imani Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay Allah yana bawa wasu alfarma saboda wasu to cikin wanda Allah yake haka akwai abokai idan kuka yi abokantaka saboda Allah ran kiyama ma ku daban kuke domin Allah ta yi alakin lahu ba'dahum ko yawma izin ba'dahum yani alakin lahu yawma izin ba'dahum li ba'din adun sai ce illal muttaqin abokai ran tashi a kiyama za su tashi ran kiyama suna abokan gaba aboki baya son ya ga abokinsa ah to dama ya zaka so yanzu aboki da suke haduwa su je su shagiya na ko su ji hadin su je su yi zina kana ganin kiyama za ta su hadu ba zai su su hadu ba da haka Allah ya ce abokai za su tashi nan kiyama suna abokan gaban juna sai ce sai dai wanda suka yi abokantaka a kan bin Allah su har neman juna suke a ce mutum ya tafi aljanna ya ce in Allah ina abokina eh ana abokina yana cikin wanda ya samu shiga aljanna yana cikin aljanna a nuna masa abokinsa a cikin wuta Allah ya kiyaye ya ce Allah a fito min da shi sai Allah fito mar da shi sai Allah wannan abokina ne in an ce to ga wuta nan a gwada ma mutane ka ce ci mutum goma zuwa da za ka ɗauko an kaga da wanda ka sani ko haka za ka tsino Allah zai ba mutane ceto wasu ma ta san bayan an riga an shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ceto annabi hadisi yake cewa shi wutan ma zai shiga gaba daya ya kwaso mutane yace zan da zai na dumbuzo na fito da su manzo Allah ya ce ƙara komawa duk wanda za a ba ceto kowa aka ba shi bayan Allah duk aka ba yara aka ba su ceton iyaye duk aka gama annaba suka gama sai duk Allah ce kowa ya gama sai ce to yanzu arhamur na zai yi nashi shine Allah Allah zai yi nashi ceton yanzu kowa ya gama mutane kowa ya ci da wanda ya sani to kaga ko dai a ce har wannan lokacin ba a ciro mutum ba Allah ya kiyaye na kuma zo na arhamur rahimi ma ba a ciro mutum ba ai kaga akwai matsala na Allah ya kiyaye Allah ya sa mu ba ma sai dai mu ci kan Allah ya sa mu za mu ci wasu na sannan akwai wanda suka haɗu saboda abokai sai na na biyar mutumin da mace wadda take mai matsayi mai kyau haka hadisi ya kira zati mansibin wa jamal saboda ai musulunci ya sani wani yana iya barin zina don wasu dalilai don wasu dalilai ba don Allah ba ba don Allah ba to ba shi ake magana ana maganan wanda ba abin da zai hana shi zinan sai tsoron Allah mata mai matsayi mai kyau ta nemi ya yi lalata da ita ya ce a'a ni a kafullah sai ni ba na zina ina jin tsoron Allah wannan abin da ya yi to Allah zai sanya shi a cikin wannan saboda shi Allah madaukakin sarki duk abin da kai sai ya saka ma a hasahu Allah wa rasul Allah ji ya san me muka yi amma mu mu manta duk abin da ka san kai Allah zai saka ma an samu bayan Allah waɗanda abubuwan da suka yi akwai wani malami da ake malaman musulunci suka yi ta rubutu a kai shi ana kiran shi wato mai kanshi kanshi ne da shi idan muna masallacin ne ya wuce ta nan haka ta layin nan duk sai mun cewa ne ya wuce saboda shi kanshi shi ba turaren duniya ba ne Allah ya sanya shi kawai duk da ya girma sai kowa a anguwa ya cewa ne ya zo kanshi kuma ko san me ya same shi ya ina ya samu yana dan gwanjo yake sayarwa gwanjo yana bin kwararo kwararo yana sayar talla kawai sai wata mata sai ta kira shi ta lallaba shi ta shiga da shi ta shiga ya shiga gidanta ashe so take yi lalata da ita ta kukkulla kofa ta kuma ce masa ko yayi abin da take so ko kuma ta yi kururuwa cewa gashi ya shigo gidanta zai yi lalata da ita ce ka san ba zai gaskata ka kuwa ya ce lalle haka ne yadda ba yanda zai yi sai ya ce mata ai ba damu ai daman ni ma haka nake so shikenan suka na ce mu je shikenan ya sake kaman daman lalatacce ne suka shiga gidan sai ya ce masa to bari ya dan yi fitsari shine da ya shiga ban daki kawai sai bayan gida sai ebu bayan gidan ya shaika fa a jiki shaika fa na ya shaika fa bayan gida ana jiran ya fito tun kafin ya fito ta ga abin gida ya hargitse ha yaya sai ka ce ashe kai mahaukacin banza aka bubbuɗe goma ba ta ko kowa zo ka fita abin ashe ta ce mahaukaci aka yi kama hanya yana ta godiyan Allah da ya bashi wannan fikira da ya bashi wannan tunani ya tafi ya je ya yi wanka yana ta godiya Allah ya kwanta bacci sai yi mafarki a cikin mafarkin aka ce wani abin da ka yi Allah ya ce masa ba a taɓa yi ba babin da taɓa yi a duniya a bayina da haka zan sanya maka ƙanshi wanda za ka dinga ƙanshi har da ka haɗu da ni haka ma yake sai zama kawai ƙanshi yake a rayuwarsa ƙanshi sai zuya za ka haɗa wannan da wanda zai ɗau kuɗi ya je ya biya ya zina ina nufin ka kwadanta imaninsu na kaga ai sun sha bamban nesan ta yi nesa bambanci ya yi bambanci Allah ya tsare ba Najeriya ba ne ya ce wannan a Najeriya ne ba a Najeriya ba ina son mutumin littafin da zai ka duba ne gaga wannan isa a ciki na na kasa tuna sunan shi amma za gaya ma insha Allah sai na na shida mutumin da ya sadaka ya sadaka da hannun dama hagunsa ma bata san nawa ya bayar ba wannan kawai alkunya ce ba hannu dama ko hagu duk ba san nawa ka bayar ba abinda ake magana shine mutum kawai sadaka don Allah ba wai don wani ya sani ba ba wai don aji a faɗa ba to duk abin da kai na alheri kyauta ce sadaka ce alheri ne kai ka ɓoye kai da wanda kawa to kana cikin wannan lissafi don ba kayi ne don aje a faɗa ba shi ne ma'anarsa shi ne maza Allah sallallahu alaihi ce mutum ya bayar da dama hagu ma bata sani ba kaga tunda hagu bata sani ba ya kuma wasu za su sani ma'ana kawai dai ya ɓoye bai yi don a sani ba ya yi don Allah sai na bakwai mutumin da ya tuna Allah shi kadai ya zubar da hawaye ya yi kuka saboda tuna Allah mutum ya tuna siraɗi ya tuna jahannama ya tuna ranar da zai mutu ya tuna ranar da za a ɗauke shi a sa a kabari ya tuna ranar da za a sa shi a makara ya ga lallefa akwai aiki to ya zubar da hawaye to shi ma wannan aiki Allah zai masa wannan sai kaga za ka iya kuma a musulunci an yarda da kukan ƙarya ai an san kukan ƙarya no ha kukan yan drama amma kai kai ka ba wai a cikin ba a dauke ka ba kai tsakaninka da Allah ku kukan yan drama kai in dai tsakaninka da Allah ne zaka samu lada ai an gane ya zande na ya ya zande tsakaninka da Allah ne ba wani kakewa ba wani mutum kake yi dan ya ganka ba a'a Allah kakewa sai shi Allah zai karba eh don akwai wanda kuka yake musu wahala misali saboda kin zuciyar ta ke kashi na duk yana ciki ai yana cikin rajulun zakarallaha khaliyan fa fadan ainahu kada ya zama kukan a ce wasu mutane kake yi don su ce kai wani akwai imani na misali kagagayen mutum yana da wannan tunani magana ta lalace eh ya zama ba wata ba wani abu kakewa ba kawai tsakaninka ne da mahalicinka domin shi kukan yana zuwa ne amma kana iya tsaga shi in dai kai da Allah ne na nufin ba kowa ka yi tsayi ka yi tsayi ko da na gangan ne وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها منها العدل مع الله تعالى بألا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره وأن يدعى فلا يؤسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ثانيا العدل في الحكم بين الناس بإيداء كل ذي حق حقه وما يستحقه ما لا يشي adalci yana da wato abin da ke bayyana shi masu yawa wato yana da kashi-kashi masu yawa daga cikin abin da yake adalci ne don mutum ya zama adali a rayuwar nan to sai ya kula da waɗannan abubuwa guda biyar na farko mutum ya adalci tsakanin shi da Allah ya yi adalci tsakaninka da Allah shine karka yadda kai shirka da Allah idan ka kiyaye shirka da Allah to kai adalci domin inna shirka da zulmun azim shi shirka babban zalunci ne kuma daman kishiyar adalci shine ne zalunci da haka duk wanda yake shirka da Allah azzalimi ne na ƙarshe shine lamba ɗaya azzalimi Allah ya kiyaye da haka mutum yayi ya bauta Allah baya tare da shi to lalle ya dau hanya ta zama adali kai ya hada Allah da wani abu wajen sifofinsa kada kuma ya bi Allah kar ya taba wa Allah ya ringa tuna Allah kar ya manta Allah kullum ya zama yana tuna yana azkar na tuna Allah sannan ya zama yana gode wa Allah kar ya butulce wa Allah Allah yana son mutum ya ringa gode masa kan ni'imomin da yayi masa to sai ya ta kara masa Allah yana da abin da zai ba kowa har kowa ya ishi kowa ba abin da Allah zai da shi hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa da mutanen duniya za su taru su taru a wani fili guda ɗaya duka yace fasa'aluni fa adaitu kullu wahidin minhum mas'alatahu a ce ka tambayi duk abin da kake so wani ya ce Allah ka bani mota guda miliyan miliyan ɗaya gida miliyan ɗaya kuɗi biliyan goma misali mutum ya haka a ce ja gefe wani zai ce Allah ni ina son motoci guda ɗaya har guda miliyan uku ai kun gane wani ya zo ya ce Allah ina son mota ɗaya har guda biliyan ɗaya misali duk kowa ya zama mas'alatahu Allah ya ce da za ku da za a tara mutane haka da ba da mutane fa da aljanu da na farko da na ƙarshe kowa ya tambayi bukatarsa na bashi sai Allah ya ce ma na ƙasa zalika min ni shay ba abin da zai ragu a wajena ba wani abin da zai ragu sai sai in ma da abin da za a ragu tun da dan adam ya san in dai an cire wani abu wani abu ya ragu ya ce to shi ne sai dai kamar yadda allura za ta rage wani abu na ruwa a cikin teku idan allura ka ta faɗi ka ɗauko ai ka san za ka ɗauko da ɗan ruwa ko to abin da ta rage an tambaye ka me ta rage a ruwan teku don haka Allah maɗaukakin sarki yake na biyu shine al'adalu fil hukm mutum ya adalci wajen hukunci tsakanin mutane ya ba kowa haƙƙinsa da abin da ya cancance shi na uku shine al'adalu bainal zawjati wal awladi fala yufaddilu adan ala akhar wala yusiru ba'dahu ala ba'd adalci tsakanin mataye mutum idan yana da mata fiye da daya mutum ya adalci tsakaninsu idan yana da yaya yi adalci tsakanin su kada ya fifita wani akan wani kada ya fifita wani akan wani kuma kai ya zabi wani akan wani duka matsayin su matanka duka matsayin su yayanka mutum ya adalci tsakanin su na hudu shine al'adalu fil qawli fala yashhadu zurun wala yuqalu kadhibun aw batil ya zama mutum yana da adalci wajen magana ba zai faɗi maganar zurba bai ga abu bai ce ya gani yana nan aka yi yayi ƙarya sa'annan ba kada ya faɗi ƙarya da abin da yake ba gaskiya ba ya zama mutum yana da adalci to na biyar shine al'adalu fil mu'taqad fala ya'taqidu ghayra al-haqqi was-sidqi wala yusli sadra ala ghayri ma huwa ma huwa al-haqiqatu wal-waqi mutum ya zama abin da ya kudirce a cikin zuciyarsa ma to kada ya kudirce komai sai gaskiya zan gaskiya ne a cikin zuciyarsa sanan kada ya bari zuciyarsa ta rike wani abu wanda yake ba na gaskiya ba ba abin da yake haka ba ba za a hada baki da mutum a ce zo mu je mu mar sharri ba na mu je baka nan ko amma in mun je zan ce kana nan ka ce eh akwai mutanen da aka ce su har ofis suka bude ma na shaidan zur wani abin takaici ma aka ce mu anan zo ban san ko ne a san ofishi ba ni da ban san shi wai ofishi ne in kana son a ma shaidan zur sai ka je sai ka biya kuɗi sai a baka mutum sai ka je gaban alkali ka ce kaya naka ne sai ce gaskiya naka ne na nuhun ƙarya ne fa ba naka ba to kaga wanda yi wannan zai haɗu da Allah ya zama ɗan damfara ɓarawo sun haɗa an yi sata kamar lauya ne ai in kai lauya ne musulmi to dole ne ya zama kana da adalci duk wanda za ka kare ka tabbata yana da gaskiya ba irin wannan abin da ake yi na lauyoyi ba kawai mutum ya je ya yi cuta ya zo ya ɗauke ka wai kai lauya na ka je ka yi ta surutu a bashi haƙƙin wani da kai da shi sai kun biya lahira wallahi da kai da shi sai kun biya lahira duk shari'ar da aka yi shi Allah ya sake ta da haka duk lauya idan mutum lauya ne to ya sani ya yi ƙoƙari ya dinga taharar sidik in mutu client ɗinka in ya zo ya ce ina son za ka tsaya mun ya ce ya zan tsaya masu zauna misali a ce fili ake magana a ce ka gaya mun tsakani da allah filinka ne ya ce a'a kaji kaji ya ce to je ka bashi kaji shi loya kenan ba ma sai an sha wahala ba sai ka je ka ba mutumin nan kayan shi kaga lauya yayi aiki amma za a yi ka san abu ba na mutum bane dan ka iya magana ka iya rubutu na ka je a dau haƙin wani a bashi kan abu ya wuce har kuna murna kun yi wani wato wannan yani yahudanci ne wato wani abu ne wanda ba ruwan musulmi da shi shi musulmi duk haƙin da ke kai shi kokari yake ya sauke wallahi musulmi bai fata ya haɗu da Allah da haƙƙin wani a kan shi bare ya ce kun kun duba wannan salo ne na wanda bai yarda da lahira ba mai wannan ba ai wanda duk zai dau abu ba nashi bai je kotu a yi ta shari'a a mai da shi nashi ai bai yarda da Allah ba bai ma yarda za a je lahira ba a to in ya yarda ya za a yi lahira alayara ne za ka ce ya haƙuri za ka musulmi kai ya haka lauya musulmi kuma kai ya kare abin da yake ƙarya ne ya kare gaskiya ya tsaya a kan gaskiya shi kenan sai samu lada wallahu alam sai mu tsaya nan zami hadisan da na sani za a tsaya tsayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a tsaya mutane za su yi gumi gumin nan wasu gwargwadon irin aikin mutum ne ya a duniya gwargwadon aikinsa mai kyau gwargwadon yawan guminsa wanda akwai wanda gumin har zai sha kansu ko wanda zai tsaya musu a wuya akwai wanda zai tsaya musu kirji akwai wanda zai to amma wanda ma zai shiga wata maganar tsayawa da kafa da ya ba ba shi ake ba na ina nufin Allah ya kiyaye amma dai ni ban san wannan hadisi ba الله أعلم نعم ها gashi can gashi can wane a to ni ban ma gashi ba shi na gani to ba shi ya so ba na'am musulunci to yace a ƙauyuka aka nuna mutane a ce su mayu ne wani ya ce in bai da gata har sai ya bar gari shin akwai maganan maye a musulunci to akwai maganan maye a musulunci wanda malaman musulunci suka ce mafi yawa suka ce shine al'ainu da musulunci hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambata amma ba irin wannan maita da na kasa na da ake zo ana siya na ko na matsafa ba shi ba suka ce in har akwai maita a musulunci to shine al'ain wanda musulunci ya umarnin kowa ya nemi tsarin Allah da shi mutum ya yi ta neman tsarin Allah suka ce shine yake daidai da maita dama mene maita mutum in ya zare ma ido ka kama rashin lafiya misali nake in yayi wani abu a musulunci akwai mutane idan suka yaba abu duk abin da suka yaba ba su yi masa addu'a ba sai ya lalace ko me in suka ce kawai abin ya yi kyau to sai ya lalace a kaga in a gasar za a ce maye ko ba na maye suka ce to in akwai maita a musulunci to mafi yawa shine wannan yayi kama shi kuma mai wannan a musulunci ba wai laifinsa ba ne halitta ne na Allah akwai wanda ma bai san haka yake ba domin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sahabi da wani sahabi ya wuce ya gaishi daman kasan za su yanka suna yin kama dan samu abin kewaye jikin mutum to sai ya ga bayansa haka yana wanka ya ce kai ashewa ne haka kyakkyawa ne fari ne yana wucewa sai ya kawai yanke jiki ya faɗi aka ɗauke shi ranga-ranga sai gaban manzon Allah sallallahu sallama manzala ya kalle shi ya ce alama ya tulu ahadu kuma akahu shi me yasa ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa me ya faru sabai suka ce suka ce to ba wani abin da ya same sai wani da ya wuce muka ji yana cewa kaza sai kawai bayan ya wuce ya wadi yace a je a nemo shi aka je aka nemo shi maza Allah ya sa shi alwala ya wanke gabobin jikinsa aka zuba masa kawai sai ya tashi kaman ba abin da ya same shi ya tashi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau cikin cikin ku duk wanda ya ga wani abu wani abu na alheri a wajen dan uwansa toya falyubarik ya sanya albarka ya ce Allah ya raya zai ji ne magana Allah ya kiyaye dan uwanka ya sai wata ka ce Allah ya tsare Allah ya sa a kashe lafiya duk wannan karka yi shiru ba wai kowa bane haka amma baka san waye ba ko haka baki yake kana musulunci ya faɗi akwai bayan Allah waɗanda su Allah baya barin su ne su rantsuwa duk abin da suka ce sai Allah ya mutu in suka yi rantsuwa Allah wallahi Allah sai kai mun kaza sai Allah ya mar su ma wasu ba su san kansu ba yawa suna nan a cikin bayan Allah saboda su kuma haka Allah madaukakin sarki yayi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ɗaya daga cikin su Uwaisul Qarni manzo Allah ya bada labarin shi hadisi ingantacce yace shi yana tsananin biyayya ga mahaifiyarsa sa'an ya dai ciwo na barak wanda yana akwai taban sa ya warke manzo Allah ya ga sayyidina Umar yace in kun ganshi ku ce ya muku addu'a domin shi duk abin da ya roki Allah Allah yana amsawa kuma haka aka yi sai na uwa ya dinga bincike lokacin aikin haji dan manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya musu daga inda zai zo daga Yaman zai zo har da kabila su ya bincika har sai da ya ganshi ya je kaman addu'a kuma ya masa addu'a har daga baya wasu suka je neman shi ma da ya gane ma an gane sai gudu aka dawo ba a san inda yake ba yaran nan suna nan amma irin wannan maita na mutane mabiya matsafa ne mafi yawa tsafi suke wasu na zuwa suna harka ne da aljanu na wajen tsafe-tsafen su kamar wani ɗan bori ai kaga bori aljani ne za ka wannan in mutum shi ya je sa kai shi aka yi masa atile a gari akwai yan masu shan jinin mutane suna nan yan cultism duk suna nan misali in shi wannan ya shiga aka ce masa maye ai gaba da maye ma an gaya masa bale amma da wannan shine ne abin da sani aka ga cewa Allahu a'lam eh to ai warai da gaske aikin zunubi ne wanda suke mu da muke fata Allah sa muna inuwa aikin zunubi ne ba shi wani aboki da da kun yi magana da shi sai ka ji a wani waje lalle wannan ba daidai ba ne hasali ma cin amana ce ƙa'ida ta musulunci ba ma aboki ba ko makoci dai duk wanda ya baka sharri ma musulunci ya ce ka rike masa shi yasa zaka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna magana da mutum yayi haka ya juya kawai ya juyo to yana gaya ma wannan magana amana ce in dai ba shi ya aike ka ba to ba daman ka ɗauka ka je ka faɗa to bare kuma ku abokantaka ko a gida wataƙila sirrinka misali ka ɗauka ka gaya masa je yana faɗa wannan a musulunci kuskure ne eh hasali idan ba a aiki mutum ba to ko da ya ji magana ba daidai bane ya faɗa ka bari sai an aike ka sayyidina abubakar kun ga matsayin shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da nana Hafsatu ta zama ba ta da miji sayyidina Umar yayi kokari ya aura mata bai ma san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai aure ta ba yayi kokari ya aura mata ɗaya daga cikin manyan sahabban nan shi da kai shi yaje ya samu sayyidina Abubakar yace in kana so zan aura maka Hafsa kwana ya ce masa ya zai zai duba ya gani ya samu sayyidina Usman shi ya ce masa ba zai aure ba daga bisani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai bayan kwana biyu shi yake ce masa amma na san da kai min magana ka ji na ma shiru nan ba ka ji daɗi ba da gaskiya raina bai ya ce abin da ya sa na yi ma shiru na ji annab sallallahu alaihi ya ambace ta ya aure ta amma bai aike ni ba ina nuhun banda dama na ce ma ai ga wani saƙo shi yasa ya ce ka ji na yi shiru kuma da ya ce da bai aure ta ba ni zan aure ta yace shi yasa to kaga wannan shine ba a aike ka ba ba a aike ka ba ba a sa ka ba a sa ka ka je wuta yana hira ka je kana fadan hiran ma shi ma kuskure ne a musulunci abinda aka ce ka fada sai ka je ka fada bare kuma wanda aka ce amana ce wani ya kira ka ya gaya ma sirrinsa ka je kana fada wannan cin amana ce eh wannan ba daidai bane alaikumus salam kun kun ji wani tambaya yake dan da mutane a wutar duka zafi ɗaya za a ji a kusan kowa zai ji zafi amma zafin da mutane za su ji da wanda suka biyo shi ɗan ya fi na shedan saboda ai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wasu abuwa da za su faru a cikin wuta da shedan Allah ya gaya mana har hudu ba shedan zai a wuta wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala taluni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum وما أنت بمسرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل kaga abin da shedan zai faɗa kaga mai wannan kan ai shi da wanda wuta aka yi shi amma wannan bai nufi ba zai sha wahala ba zai sha azaba amma dai kan kai da kake nama na nama Allah ya raba mu da shiga wuta wuta ai ba ta da kyau a cikin wuta fa akwai wani waje da Allah ya yi shi a cikin wuta sanyi ne dangan haci idan aka sa dan wuta a cikin wajen sai ya roƙi Allah ya mai da shi wuta wallahi saboda zangoyin nama yake ya zubar da shi in shi ya rage kashi mutum saboda sanyi sai ce Allah ya gwammace a kashi wuta Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu na ƙarshe malam kun ji abin da ya faɗa ba wanda ya ji ko kun ji da ku yake yi ba da ni ba da muna sauka alƙur'ani duk wata wata ko ba mu yi karatu gaskiya an daina amma dai alhamdulillah ga wanda suke nan duk safiyar juma'a ba a daina duk safiyar juma'a na ana yi ka samun ladan niyya Allah shi karba sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا لا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين